نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 27 ne ko 27 da takwas 28 ga watan jimadal akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 20 daidai ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda dai muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hiliyatu ɗalibin ilm littafi ne na babban malami bakar bin abdullah abu zaid wannan kuma ina ganin shine zama na 40 majalisi na 40 a cikin wannan littafi mai albarka Uh, bayan gama littafin hikiba da muka yi har zuwa yanzu dai ba mu maye gurbin shi littafin hikiba din ba da wani to sai muka ga dacewar kafin a sa wanda za a dora a ci gaba tun da dama mukan goya da shi hikiba din da hiliya to yanzu za mu ci gaba da yin hiliya kafin kuma insha Allah sanarwa ta fito ta littafin da za a nema domin ci gaba insha Allah so wannan shine darasi na 40 insha Allah so a darasin da ya gabata muna nan dai cikin bayani game da shawarwari da ake ba ɗaliban ilimi na irin malaman da ya kamata su nemi ilimi a wajensu da kuma yadda ake ta tsawatar da su ɗaliban ilimi wato wajen neman ilimin a wajen malaman da ba su kamata ba kamar 'yan bid'a da sauransu to akan dai wannan gaba muke ta tattauna maganganun magabata game da shin a iya daukan karatu ko a iya neman ilimi wajen yan bid'a ko ba za a iya nema ba to mun tattauna mun ji maganganun salaf akwai wanda suke ganin ma ba za a yi sallah ba ainihin wato a jana'izar dan bid'a domin daga cikin magabata akwai wanda baya sallah akan janaza kamar yadda aka gani daga al'allama Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ya ƙi yin sallah ga wani wanda ya rasu kuma ɗan bid'a ne duk da cewa sheik muhammad uthaymin ya yi bayanin cewa ita bid'ar hawa-hawa ce akwai bid'a mukaffira to ita bid'a mukaffira wadda bid'a ce da take kafirta mai yin ta to lalle kan baya halatta wanda yake irin wannan bid'a din in ya mutu a masa sallah amma akwai bid'a wadda take ba ta kafirta mai yin ta bid'a ce wadda take bata kai kafirci ba to ita wannan ana ganin in akwai maslahar da za ta sa a yin sallah a iya yi amma in ba wata maslaha aka gani ba ana iya ayuwa shi dan bid'a din sallah kamar yadda yake halatta a iya bin sa sallah in yana limanci in bid'asa ba bid'a bace wadda take kafirta mai yin ta to wannan kusan shine dan tsokaci ko karin bayanin da shi Sheikh Muhammad Uthaymin yayi a karkashin wannan sannan mun tattauna game da Sahal bin Abdullahi Tustari baya ganin halaccin cin mushe ga dan bid'a lokacin da dan bid'a ya shiga cikin halin matsi da larura da Allah ta'ala ya ce faman turra ghayra bagin wala adin fala isma alai wanda ya shiga halin takura ba yana ainihin wato mai zalunci ba ba yana kuma ketare iyaka ba babu laifi ya iya cin mushe to shi a wajen malam sahal bin abdullahi tustari yana ganin baya halatta dan bid'a ko da ya shiga cikin halin takura da matsi ba zai ci ainihin wato mushe ba kenan wannan aya ta famane tsurra gaira bagin wala adin ba ta shafi shi ɗan bida ɗin ba to shi ma dai a ƙarƙashin wannan shi shek muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullah ya ce shi ma dai bid'ar in mukaffira ce shine wannan bayanin na malam sahal bin abdullah zai gaskata a kansa amma idan bid'a ce wadda take ba mukaffira ba to ita ana iya halatta cin mushe ga wanda yake yin wannan bid'a din to a wannan gaban muka tsaya wa kanu yaturdunahum min majalisihim ko قال المؤلف رحمه الله تعالى وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج wato wakano magabata sun kasance ya ɗurudunahum suna korar 'yan bid'a ma min majalisihim daga majalisansu an samu cewa magabata idan wani dan bid'a ya zo majalisun gurin karatunsu ma sukan kore shi ne daga majalisunsu kama fi qissatul imam malik kaman yanda yazo cikin qissar imam malik rahimahullahu ta'ala ma'aman sa'alahu yanda suka karke da wani wanda ya tambaye shi an kaifiyatul istiwa game da kaifiyar yaya Allah ya daidaita a karkashin ar-rahmanu 'alal arshi istawa wato ubangiji ya daidaita al-arshi to sai shi wannan dan bid'a ya zo majalisin Imam Malik yana karatu sai yake yi wa Imam Malik tambaya yaya daidaituwar ubangiji a al'arshi take wa fihi to a cikin wannan kissa ne ba da jawabihil mashhur bayan Imam Malik ya ba shi amsa wanda wannan amsar da Imam Malik ya ba wannan dan bid'a din amsa ce mashahuriya ana ta sanar da mu ana ta karantar da mu ita inda yace alistuwa ma'lumun wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'a inda yake cewa istiwa'i dai sananne ne amma yaya ubangiji yayi istiwa'in bamu sani ba sannan imani da cewa ubangiji yayi istiwa'i a al'arshi wannan wajibi ne kuma ainihin wato tambaya irin yaya irin wannan ta yaya ubangiji yayi istiwa'i a al'arshi tambaya ce ta bid'a to a karkashin amsar da ya bashi sai ce azunnuka sahiba bid'atin ina ganin kai dan bid'a ne wa amara bihi fa ukhrija ya umarci ɗaliban sai ce su fita da shi daga majalisin da haka aka ciccibe shi aka yi waje da shi to wannan da yana nuna maka magabata ba sa daukan harkar bid'a da sassauci sannan duk wanda aka ce ma'abocin bid'a ne ba sa so ya rabe su in dai ba wanda ya zo da wani wata shubuha da yake bukata a warware mai yana neman gaskiya ba amma wanda yake ya sha bid'a ta koshe shi ta ya sha bid'a ya koshi kuma yana kokarin ya hargitsa wa mutane lissafi dan irin wannan suna zuwa majalisi za su iya jeho wata shubuhar da kafin ka warware ta kila wani an riga an harbe shi da ita to shi sa za ga ba su suke kyamar irin wannan yan bid'ar musamman in mutum mai baki ne mai fasaha za ga wani fasaha sa ta banza ce akwai iya magana in kuka zauna da shi yan mintuna sai ya tafi da tunaninka to irin wannan suka zo majalisi suka yi tambaya e kafin a warware shubuhar da suka jeho ko tambayar da suka yi la'alla sai ka ga wani cikin mahalarta karatu musamman ɗalibai waɗanda suke farkon wato farin shiga to suna iya tasirantuwa da wannan ainihin wato shubuha din da haka shi Imam Malik yake ganin irin wayannan mutanen bai kamata su zo majalisin sa ba da haka da ya gama bashi amsa sai yace kuma ina zaton kai da ganin ka dan bid'a ne kana daga cikin wayanda suke ma abota bid'a da haka yace a fitan masa da shi daga majalisin sa wa akhbaru salafi mutakathiratun fi nufrati min al-mubtadi'a wato labarai da aka ruwaito daga magabata mutakathiratun suna da yawa fin nufurati game da wato kyama da kuma gudu minal mubtadi'ati daga yan bid'a wa hijrihim da kaurace musu hadaran min sharrihim saboda hattara daga sharrin su an gane ko in ka koma cikin maganganun magabata zaka yi ta ganin irin wannan da yawa suna ainihin wato suna kokarin gudun da kuma kyamar yan bid'a da kaurace musu saboda gudun sharrin su wa tahjiman lintishari bid'ihim da kuma hana yaduwar bid'o'in su domin da zara an tattauna musu yasa suka ce duk lokacin da zaka tattauna da ma'abucin bid'a da yake da wata shubuhohi in ba kana da tamakkuni a karatu ba kuma ka iya jadal da yanda zaka tattauna wajadilhum billati hi ahsan to kar ka tattauna da shi domin kar ya jeho mas'alar da ka kasa warware ta rashin iya warware ta ya sa ka samarwa gaskiyar da kake kai matsala domin da zarar ka kasa warwarewa to akwai wanda za su dinga ganin an kura malam tunda malam ya kasa bada amsa to wannan dan bid'a mai gaskiya ne to shi sa malamai suke gudun irin waɗannan a tattaunawa da irin su in dai ba wata maslaha ce ta qatadi zalika ta hukunta a tattauna da su din ba da haka suna gudun su kuma ba sa son zama tare da su saboda hattara da kiyaye wato da tsare kansu daga sharrin su wa tahjiman lintishari bid'ihim da kuma gudun ko hana yaduwar bid'o'in su wa kasratan linufusim da kuma karya lagon zukatansu hatta tad'ufa an nashril bid'i har zukatansu su zamto sun yi rauni daga yada bid'a in ya zamanto duk ba a sauraron su to wannan zai dan sa gwiwa su tai sanyi wajen yada bid'a da suke tare da ita amma dan bid'a yaga an cika jama'a sun taru ana sauraron sa ana ta yin kabbara in yana yana yada bid'a sa to kaga wannan kamar kuzari ake kara masa da kuma kwarin gwiwa ya ci gaba da yi to shi sa su salaf ba ma sa zama da shi ba sa yi wa ɗaliban ilimin sha'awar su dinga su dinga sauraron yan bid'a dan wannan za a karya lagonsu kuma za a karya zukatansu dan su samu rauni daga yada bid'a da suke tattare da ita ولأن في معاشرة السني للمبتدع للمبتدع تزكية له لدى المبتدع والعامي abin da yasa malamai ba sa son tattaunawa ko zama da yan bid'a saboda mu'amalar ahlus sunna da dan bid'a idan aka samu ahlus sunna yana mu'amala da dan bid'a to wannan sai zama tazkiyatan lahu kamar mu'amalar da ahlus sunnan yake yi da shi kamar wata tsarkakewa yayi wa dan bid'ar ladal mubtadi a wajen dalibai sababbi masu fara karatu wala ami da ma jahili wanda bashi da karatu da hakan aka ga suna da hulɗoɗi suna zama tare su ci abinci tare su yi hira tare su daɗe suna tattaunawa su ya zo majalisin sa ya kaza to sababbin shiga cikin karatu za su dinga ganin cewa to ashe wannan zama wannan zama da shi wannan wannan zaman da shi malamin sunnan yake yi da wannan dan bid'a din to kaman ya nuna cewa babu matsala kenan tsarkake shi yayi wal ami haka shi ma jahili ga magari zai iya ganin cewa zaman da malam wani ahlus sunna yake yi da wani dan bid'a kamar wannan ita ma tazkiya ce tsarkakewa ce ga wannan dan bid'a cewa bid'a sa ba ta da matsala a iya mu'amala da shi a iya kyale shi ma ya ci gaba da magana da sunan addini wal amiyu mushtaqqun min al ama kalmar ami mushtaqqun min al ama ko dai an ɗauko ta ne daga al'ama shak usaimin ya ce ko kuma min al'umum daga al'umum kana iya cewa an tsamo an tsago kalmar al'ami daga al'umum ko kuma daga al'ama idan daga al'ama ne kaga kenan al'ami an tsago kalmar ami daga al'ama al'ama kuma makanta kenan ba huwa biye da manya kuduhu galiban shi yasa shi irin wannan makaho din ko da yaushe za ga yana hannun wanda yake masa jangora ko da yaushe hakan aka samu mutum wanda yake ami wanda yake ba mai karatu ba to za ga ko da yaushe irin wayannan mutanen su suke zama musu yan jagora وترى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا ما ليش إذا كان ليك الاستفهام مصطلح الحديث da littafan da aka rubuta adabu dalab wato ladubban neman ilimi wa ahkamil jarh wa ta'dil da kuma littafan da aka rubuta hukunce hukuncen ajjarh wa ta'dil a cikin ilimin hadisi al akhbar fi hada zaka samu labarai akan irin wannan na kyamar yan bid'a da kin zama da su da sauransu ina fata an gane faya ayyuha talib malai ce da haka ya kai dalibi dalibin ilimi kun salafiyan alal jadda ka zama salafi akan tafarki tafarkin da kake tafiya ya zama to tafarki ne na salaf magabata na kwarai shine kun salafiyan alal jadda kar ka yi ratsa ratsa kawai ka zamto akan tafarkin magabata wahdharil mubtadi'ata ka kuma yi hattara da yan bid'a an yaftinuka kada su fitine ka ka yi hattara da yan bid'a an yaftinuka kada su fitine ka fa'innahum domin su ‘yan bid'a yuwazzifuna liliktinas wato suna yin aiki tukuru liliktinasi don farautar mutane farautar mutanen da suke ba masu ilimi ba ko sabon shiga cikin harkar karatu wal mukhatalati subula kuma mutane ne masu wato tare hanya ma'ana al mukhatalati subulan mutane ne wayanda suke masu fashi da makamin ainihin wato aqida dan haka mayo da rane da za su raba ka da tafarki al mukhatala shine al khida wato yodara walmukhatalati mayaudara ne da za su raba ka da subulan tafarki na daidai yafta'iluna ta'bidaha bil kalam ko da yaushe su yan bid'a za ga suna yunkurin bautar da mabiyansu bil kalamil ma'sul da magana mai zaki sun iya magana zaka same su wani lokaci kalmomin da suke amfani da su to zaka kalmomi ne waɗanda suke masu fusgar wanda bai yi nisa ba a karatu don zai dauka cewa akan gaskiya suke wato wannan maganganun nasu daidai ne wa huwa asalun zaka ji magana cewa da take al-ma'sul mai zaki shine bil kalam al-ma'sul wa huwa asalun shine zuma wato kalmomi ne waɗanda suke masu zaki amma zamun zuman makalubun wanda yake wato zuma ne wanda yake jirkitacce makalub ba zuma bane tataccen zuma da haka magana su ko kajita da zaki ta kajita da dadi to gaskiyar magana magana ce wadda take akwai gurbata a cikin ta wa hadulid dam'a kuma zaka same su a mafin yawan lokuta sukan zubar da hawaye ga mutun ya barke da hawaye yanzu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa kaza sai ya dauko wata shubha sai ya kawo kawai sai ya barke da kuka da haka mabiya sai su ce kai amma malam ai yau hakuka yayi saboda tsabagen yaudara ina fata an gane ya barke da kuka ya nuna hankalinsa ya tashi saboda wannan maganar da ya faɗa to za ka samu duk yana daga cikin logic da dabarun su ainihin wato 'yan bida wa husnul badda da kuma kyawun shiga za ka iya ganinsa ya sa manyan riguna masu babban aiki da wata alkyabba da wani naɗi da wani carbi mai ado da yawa mai alamomi da yawa duk wannan za ga duk yana daga cikin abin da dan ka kiyaye shi ka dauka cewa ba karamin malami bane hamshakin malami ne da aka suna da irin wannan hanyoyin wal igra bil khayalat sannan kuma sukan yi kokarin cuna wa mutane tunanin nika jefa wa mutane tunanin nika an fahimta mutum ya zo ya ta faman yi wa addini ta adiya ce wai ai tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ko gyara ainihin wato tace hadisai suke wanda hadisai hadisai yake wanda aka jingina wa annabi marasa kyau ya dauki hadisi ya yi masa fassarar da yake so ya gurbata shi ya jefa mabiyansa irin sakon da yake so kuma za ka ga ba karatu bane wanda za a sa littafi ka dinga jin ana karantowa a littafi kawai tsatsakurwa za a yi sai a rubuta kaman hand out an ɗauko wani abacan an ɗauko wani abacan ba littafi ba ne kamar yadda yake da littafi muke sa a gabanmu mu karanta daga farko muna tafiya muna tafiya kai ma kana ganin inda ake karantawa ba tsallake aka yi ba ba komai ba to wancan za ga mutum ne zai shiga ya shirya wata muzakkira ya shirya wata wato handa audi ya wani ya ɗauko can ya ɗauko can ya ɗauko can sai ya jona sai ya zo ya tara mabiya kawai ta karantar da su ba littafi ba ne guda ɗaya sai dai ya ce wannan a cikin littafi na kaza mai mujalladi na kaza shafi na kaza in ka je ka duba sai ga babu wannan maganar ko kuma akwai ta ba haka take ba to duk zaka samu cewa yana daga cikin ainihin wato illolin ainihin wato yan bid'a wal idhash bil karamat da kuma rikirkitawa mutane lissafi da sunan karamomi wal ahsil aidi da kuma lasar hannaye wa taqbilil aktab duk zaka ana musu irin wannan ana lasar hannayensu wa taqbilil aktab ana sumbantar kafadunsu wa ma wara a zalika babu abin da ke tattare da wannan illa wahamul bid'a ce face tsananin zafin bid'a ko illa wahamul bid'a ce face alama cikin alamomin bid'a wa rahajul fitnati sai kuma kokarin wato tayar da fitina shine rahajul fitna ya gari su hafi fu'adika wanda yake kokarin dasawa a zuciyarka ya sa maka kin addini ya sa maka kin ainihin sahabbai ya sa maka kin malamai ya sa maka kin kaza duk gashi nan dai hanyoyin suna da yawa wa ya'tamiluka fi shiraki kuma ya dinga amfani da kai a cikin tarkonsa kai ne dama target din kai yake so ya kama fa wallahi na rantsi da Allah la yasluhul a'ma makaho ba zai taba yuwa ba liqiyadatul umyan ya ya zama dan jagoran makafi wa irshadihim kuma ya zama shine mai shiryar da su makaho ya jagoranci makafi kai ka san wannan tafiya ce wadda ba za ta yi ba sai dai a samu mai ido ya jagoranci makaho amma makaho ya zama ɗan jagoran makafi kai ka san ba inda za a tafi sai ramin halaka amma al'akazu an ulama sunnati fal'aƙil asla wala tasal amma idan kana ɗaukan karatu a wajen yan bid'a a wajen ahlul malaman sunna to wannan karka samu damuwa fal'aqil asala ka lashe zumar wala tasal karka zara hannunka kai ta sidewa in za ka yi karatu wajen ulama'u sunna malamai na sunna to wannan baka da matsala ka san qalan lahu qalan rasul ne qalan sahaba da haka baka da matsala da haka in za ka ɗauki karatu an ulama'i sunna daga malaman sunna fal'aqil asala ka lashe zumar tas wala tasal karka zara hannunka kar kana cikin sha ka daina kawai yi ta sha kawai shine ma'ana waffaqaka Allahu li rushdik Allah ya maka muwafaqa ya shiryar da kai litanhal min mirathin nubuwati safiyan ka kwankwadi tataccen ruwa daga gadan annabta wa illa da haka in ka samu malami na sunna to gado ne na annabta za ka tsaya a nan gurin ka sha ka koshi wa illa in ko baka dace da malamin sunna ba falyabki ala addini man kana bakiya to duk wanda zai yi kuka akan rushewar addini yayi kuka in aka wayi gari malaman sunna sun kare babu malaman sunna sai malamai na ƙarya malamai na bid'a to duk wanda zai koka game da rushewar addini to lokaci yayi ne kuka kai ɗalibin ilimi in aka wayi gari a yankin da kake babu wani malami na sunna da za ka yi karatu a wajensa to kai kuka akan game da addininka shine ma'ana wa illa idan ba a samu wanda zai dinga shayar da kai tataccen tafki na gadan annabta ba to falyabki ala dini man kana bakiya duk wanda zai kuka game da addini ya shiga cikin wani mawuyacin hali to lokaci yayi da zai kuka wa ma zakartuhu laka malam bakar bin abdullah abu zaid yace abinda ka ji na ambata maka huwa fi halis sa'ati wal ikhtiyar wannan fa idan akwai ana cikin halin yalwar malamai wal ikhtiyar kuma kana da damar zabi wato in ka taso a gurin da yake akwai malamai da yawa akwai na bid'a akwai na sunna kuma na sunna sun yalwata ga suna unguwanni ga su a gari ga su a kaza to shine zaka yi wannan karka yi karatu sai a wajen malamin sunna kuma nan kake da damar ka zaɓa ka darje ga malam wane ga malam wane ga malam wane ga malam wane sai ka duba wanda kake ganin yana kusa da kai ko yana da fahimta mai kyau cikin malaman sai kai karatu a wajensa amma idan kun tafi yanzu kaman karatun karatun zaure kana iya zuwa karatun zaure zaka iya zuwa kai karatu a wajen malami na sunna karatun majalis irin wannan na masallaci za ga akwai masallaci da ake karatu na sunna ga sunan bila adadin a garin nan za ka je nan ka saurara duk za ka ji fatan ɗin iri ɗaya ne in ka zauna nan za ka ji malami kawai daga ƙalan lahu ƙalan rasul ba wanda yake cewa ka bi shi ko ka girmama shi ko ka mutunta shi ko ka dinga kaza ka a'a kowa kokari yake ya sada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in aka samu wannan to ka kana da yalwa kana da kana da dama ka zaɓi inda kake so ka dinga zuwa ka saurari karatu ka zaɓi malamin da kake so ka je kai karatu a wajensa amma idan kun tafi dirasatin nizamiya amma idan kana cikin irin tsari na nizamiya tsari na nizamiya shine kaman karatun jami'a ka samu admission a islamic studies misali a bayero university malamai ne na, na, na, na islamic studies ga su nan barkatai da yawa wasu ahalus sunnati ne wasu kuma ba ahalus sunna ba sannan cikin kwasa-kwasan akwai wanda kila ahalus sunna zai koyar da kai akwai kuma wanda shi kuma dan bid'a ne kuma shine lecturer a wannan course din shi zai koyar da kai kaga baka da zabi ko dai ka hakura da course din ko ka karanta a haka ko kuma in ka ce ba za ka shigo lecture ba kaga za ka samu carry over a wannan course din kuma ba za ka fita daga cikin jami'a ba sai ka ci course din da yake koyarwa to kaga anan baka da yalwa kamar irin karatun zaure ko karatun majalis da innan bai ma ba za ka iya komawa can mafhum to shine sai malik ya ce amma idza kunta fi dirasatin nizamiyya amma in kana cikin tsarin karatu na nizamiyya la khiyara laka anan za ka ga baka da zabi fahdhar minhu kawai sai dai kai hattara in akwai cikin malaman ku akwai dan bid'a to kai hattara da shi ma'al isti'azati min sharrihi tare da neman tsarin Allah daga sharrinsa dan akwai wanda shi kansa in ya fahimci ahlus sunna ne kai sai ya baka matsala akwai su za ga irin wannan akwai lakcarorin da za su ga inda suka fahimci kai ahlus sunna ne to wallahi sai ka sai dai Allah ya kwace ka za su yi kokari su tade ka za su yi kokari su hana ka ka tsallake za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza so saboda haka shi sa idan ya zama na karatu ne na nizamiya da ba ka da zaɓin waye zai karantar da kai kawai jami'a ce ko institution ce sun samar da ma'aikatansu da lakcarorin da za su karantar ba ka da zabi an baka kwas kaza malaman da za su karantar da kai ba kai za ka zaɓa ba jami'a ko institution ta zaɓen maka to idan ya zamto malami ne na sunna kaga kai alhamdulillah fa biha wa ni'mat idan kuma ya zamanto ba malami ne na sunna ba to sai kai hattara da abin da zai faɗa musamman na ce islamic studies tun da harka ce ta addini ila zai iya kunso wani abu wanda yake na gurɓatacciyar aƙida ya cuso shi cikin lakcocinsa kuma ƙila wayanda ba su da ilimi ko ba su da haske a cikin karatu su kwashi wannan hayaniyar da ya zo da ita to shi ne malam yake cewa kai hattara da shi ma alisti'azati min sharrihi tare da kuma wato neman tsarin Allah daga sharrinsa wal yaqazati min dasaisihi sannan kuma ka farka ka faɗaka shine al yaqaza ka faɗaka min dasaisihi daga cushen da zai yi zai iya zuwa daidai wajen wata gaba dama irin wannan gabar akwai shubuhohi da yake da su da yawa sai ya jefa su ciki musamman abin da ya shafi tarihi da yawa suna irin wannan za a zo yana da wata aƙida marar kyau to ga gaba ta tarihi ta zo sai ya kwaso abin da ba shi da inganci kawai sai ya karantar da ɗalibai to wannan duk sai mutum ya yi hattara da wannan shine ma'ana mutum ya zama to a faɗake ki an fahimta ko a faɗake ke min da sa'isi daga dasisa da zai iya cusowa cikin laccarsa da bayaninsa da sharhin da zai yi ya shigo da wata aƙida marar kyau ala haddi ƙaulihim kamar yadda malamai suka faɗa a jini thimar a jini a thimara wa alƙil khashabata finnar wai ka cinye ɗan itacen shi kuma itacen ka jefa shi cikin wuta ma'ana in ya zo sai ka ɗauki abin da yake mai kyau wanda ya faɗa sai ka riƙe hayaniyar da ya zo da ita da kuma ruɗin ƙwaƙwalwa da falsafa ita kuma sai ka tattara sai ka watsar shi ne ma'ana wa ajinil thimara wa alƙil khashabata finnar dabino ne ko kuma abin nan ne a jikin itacensa sai ka tsinke 'ya'yan itacen sai ka ci shi kuma itan kawai sai in ya bushe makamashi ne sai ka jefa shi wuta wala ta takhadhala an dalabi karka zama rago daga neman ilimi karka zama kayi rauni daga neman ilimi fa aksha an yakuna hadha min at-tawalli yawm adh-dhahab shek bakar bin abdullahi abu zaid yake cewa ina tsoron wannan zai iya zamantowa at-tawalli yawm adh-dhahab guduwa ranar yaki kuma ka san juya baya ka gudu ranar yaki ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuffuka kaba'ira ce min kaba'irin zulub bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi sahihi ya sa shi cikin almuhlikat almubiqat manya-manyan laifuffuka masu halakar da mutum akwai daga cikin su akwai at-tawalli yawm zahab guduwa ranar yaki to ka fara neman ilimi ka tsere ka ki ci gaba da shi malam bakar ya ce ina ji maka tsoron wannan shi ma zai iya shiga cikin at-tawalli yawm zahab in ka fara karka yi ƙasa a gwiwa karka yi lalaci karka yi rauni karka kasalance daga neman ilimi ka ci gaba da neman ilimin saboda ina ji maka tsoron an ya kuna haza wannan kasalar da za ta kama ka da raunin da za ka samu da ainihin wato daina neman ilimin ina ji maka tsoron kada ya zamto shi ma minat tawalli yawmaz zahab daga cikin abin da ake kira guduwa ranar yaki fama alaika illa an ta bayyana amrahu karka ce a tun da kai cikin lakcarorin dan bid'a ne wannan ka daina shiga lakcarsa ko tun da ba shi kadai ne malamin ku to kai ka hakura ma da karatun to in kai haka kaman at-tawalli yawm az-zahab kenan kawai abin da ake so shine fa ma alayka babu abin da ke kanka illa an ta tabayyana amrahu ka gane al'amarin sa kawai ka dinga bibiyar al'amarin sai ka dinga tsame mai kyau marar kyan sai ka ban masa kayansa ina fata an gane ranar jarabawa kuma kilan ka ce za ka kawo mai kyan ya kada kai sai ka kawo min hayaniyar da ya baka ko akwai wanda kana canza masa kana canzawa zai ce ok mutanen ne shi kenan ka sai ya baka an gane ko saboda haka kaga irin wannan da za ka gadi in ka zo sai ka bashi abin da shi ya bayar a lakca kaga akalla in ka tsallake daga course din shikenan ka tsallake wa tattaqi sharrahu kai kai taka tsantsan da sharrinsa domin da kawo ka ce to ai kai na kadima za ka yi masa a jarabawa ranar jarabawa ka ce za ka yi man raddi to ai ka san wannan kare oba da za ka samu mai karfi ce ko ba zai bari ka tsallake ba da haka kaga duk abin da ya zo da shi kai wanda za ka yi aiki da shi mai kyan za ka ɗauka marar kyan sai ka watsa masa da kayansa in ya zo jaraba ya ce yadda yake so haka yake so ka kawo masa shi sai shi gina ka ba shi abinsa haka shi ne ma'ana wa tattaƙe sharrahu ka yi hattara ka yi taka tsantsan da sharrinsa wa takshifa sitirahu ka kuma dinga yaye sitirahu sitirarsa ma'ana duk inda yake wato ka dinga bankaɗawa kana gano nan gurin ba daidai ya faɗa ba nan gurin kana jan layi a handa out in handa out ne ma kana jan layi ko kuma inda kake kokonto ka je ka samu wani malami ya ma bayani ko kuma ka koma cikin research na littafai ka ɗauki littafai da ake itimadi da su sai ka karanto ka ga cewa magana haka take ko ba haka take ba ba ko to wannan mai wai ana maka magana idan aka wayi gari ka samu kanka cikin a matsayinka na ɗalibin ilimi kuma ka ci karo da malaman da ba ahlus sunna ba to yanzu kaga kenan in akwai yalwa ta malaman sunna din kana da zaɓin da zaka ce kai malam wani zaka yi karatu a wajensa to ai kaga baka da bukatar ka je ka yi karatu a wajen wanda ake tsoron zai iya fesa maka guba ina fata an gane amma a inda aka waye gari akwai malaman wayanda suke masu kyau akwai malaman kuma gurbatattu kuma duk an hada su a cikin institution guda daya jami'a ɗaya za su karantar da kai kuma kowanne yana da course da aka bashi shikenan wancan wanda yake ahlus sunna baka da matsala da shi shi kuma wanda yake dan bid'a din to shi ma za ka ga abin da ya faɗa wanda yake bai saba ba wanda yake na daidai zaka dauka abin da kuma ya faɗa wanda yake wannan san zuciya ne sai ka ban masa kayan sa mafhum ma'ana khudh min khairihi wa da' sharri wa da' sharra inda alherin yake sai ka karba inda sharrin yake ka ban masa kayansa idza takallama amama tullab misali idan yazo yana magana a gaban dalibai yana magana akan alaqida sai yake tattaunawa akan aqida fa alayka bi munaqashati in kunta taqdiru ala al munaqasha to kaga tunda lacca ce nan kila wani za ga yana bada dama a tattauna ka kawo ya kawo ra'ayinsa to anan in za ka iya tattaunawa da shi sai ka tattauna da shi ya kawo wata matsala ta aƙida wadda take kuma ba daidai ba to za ka iya tattaunawa da shi wa illa farfa amrahu liman ya kadiru ala munaqashati in kuma ba za ka iya ba to kana iya kai al'amarin zuwa ga wanda shi yana da ƙarfin ilimi da zai iya tattaunawa da shi wa hadar an tadkhula ma'ahu a fi niqashin la tastati'u takhallusa minhu amma a hirdinka karatunka cikin cokali bai kai ya kawo ba ka ce za ka yi ja'in ja da shi ka shiga cikin fagen kuma ka kasa fita an fahimta ko dan za a iya samun wani da dan cikin karatunsa cikin cokali da yatta giyarsa da kaza ya ce shi ma zai to za ka ga kila in ya shiga kuma cikin fagen ya sa shi a kwana ya kuma kasa fita lianna hadha dararun laysa alayka anta in akan ka shiga cikin irin wannan tattaunawar da baka da ba za ka iya fita ba to cutarwar ba akan ka kadai za ta tsaya ba alal qawli alladhi tudafi anhu game da shi wan ita wannan magana da kake karewa to in ya kada kai ba kai kadai ka cutu ba li'annaka idza fashilta amama hadha al-ustaz masalan domin idan ka fadi a gaban wannan shi malamin sarafi haza kasurun lilhaq to kayi wa gaskiya ka samar wa gaskiya tasgaro yanzu kafin kuma mutanen da aka kayar da kai a gabansu a sake dawo da su kan fahimta mai kyau an sha wahala da aka kuma kai ka jawo ka san ba ka da malaka ba ka da shiri na ka tinkare shi kuma ka tinkare shi shi sa ba ko da yaushe kake cewa ka zo zo mu mukabala da kai saboda kana zuwa karatu kana ganin kan a'a sai mutum ya duba kuma yanzu da ka faɗi yanzu kuma ka taimaka wa ƙarya ita gaskiyar ka samu mata matsala sannan kuma ƙaryar ka ƙara mara mata baya lakin idza kunta in idza idza kanat kai indaka qudra fi mujadalatihi fa alayka bidhalika amma kana da karfi kana da damar da zaka ja in ja da shi ku tattauna to wajibi ne kai haka wa rubbama yakunu fi hadha maslahatun lil jami' sau da yawa hakan zai iya zama maslaha ga kowa da kowa maslahatun laka an yahdiyahu Allahu ala yadika kila ya zama maslaha gare ka ta hanyar Allah ya shiryar da shi ta hannunka wa maslahatan lahu huwa yahdihi Allahu min bid'atihi an gane ko eh wato maslaha ka kai shine an yi hadiyahu Allahu ala yadika Allah ya shirye shi ta hannunka ka zama silar shiryarsa wa maslahatul wa maslahatul lahu huwa ya hadihi Allahu min bid'ati shi kuma maslaharsa shi shine Allah ya shirye shi daga wannan bid'a din an gane ko wa minan nutafi at-tarifa malam bakar bin abdullah abu zaid ya ce na daga cikin ɗan wani yanki na wata fa'ida mai kyau shine annutaf annut annutfatu shine qit'atun qit'atu shay ko qalilu shay shi ake kira nutfa shi kuma at-tarifa al-hadith al-mustahsan wata yan magana mai kyau ita ake kira tarifa ma'ana yana daga cikin wato wani ɗan ƙaramin yanki na wata magana mai kyau anna aba abdurrahman al-maqri ko al-muqri abu abdurrahman al-muqri haddatha wata rana ya zantar da hadisi ya ruwaito hadisi yana karantar da hadisin an murji'iyyin daga wani mai aqidar murji'anci abu abdurrahman al-muqri sai ya ruwaito wani hadisi daga wajen wani shi kuma wanda aka ruwaito hadisin daga wajensa shi kuma ba murji'e ne wato murji'a wata aqida ce cikin firaqud dalala kungiyoyi na bata akwai murji'a murji'a su ne wanda suke da aƙidar kawai inda ka yi imani sai ka shiga aljanna ko ba ka sallah ka daina sallah ka daina azumi ajiye ƙur'anin ma ka ƙara karanta shi sai ka shiga aljanna inda ka san allah shi kenan sun ce ba wani da haka daga cikin aƙidun jahamiya kenan jahamiya a babin wannan sun ɗauko sun shiga cikin murji'a da aka su murji'a suna da wannan aqidar babu azaba kabari to dan me yasa me wace azaba za ya ma a kabari tunda ka san Allah sun ce fir'auna ma ya san Allah mu'mini ne sun ce matukar kai kai ka san Allah kana da imani to babu bukatar ba wani abu da zai sa ka shiga wuta an gane ko to sai shi Abu Abdurrahman al-Muqri sai ya ruwaici hadisi daga wajen wannan malamin shi kuma wannan malamin yana da aqidar murji'anci faƙila lahu sai ɗalibansa suka ce da shi lima tuhaddisu an murji'i ya kuma karwaito hadisi daga ba murji'i ya ka karɓi hadisi daga wajen wanda yake da aƙidan murji'a faƙala sai abu abdurrahman al-muqri ya ce ubi ukumul lahma bil izam ina so in siyar muku naman tare da kashin ina so ubi ukum zan siyar muku da allahma naman bil izam ay bil izam ma al izam kenan tare da kashi fal muqri'u rahimahullah abu abdurrahman al muqri rahimahullah haddatha kaga ya bada labari ya zantar da hadisin da ya jiyo daga wannan ba murji'an bila gararin ba tare da wani garari ba wala jahalatin ba tare da wata jahala ba id bayyana domin ya bayyana cewa ya karbi hadisin daga wani shi kuma wani nan ba murji'e mafhum ya karbi hadisi daga wani shi kuma wanan nan murji'i ne kaga akalla ya gaya maka cewa wanan nan ga irin aqidarsa shine yake cewa ubi ukumul lahma bil izam wa kana murji'iyan ya kasance ba murji'i abinda yake nufi da wato ubi ukumul lahma bil izam suka ce ai annahu ma min luhmatin babu wata tsoka ba wani nama illa wa fihi azmun face akwai kashi a cikinsa duk wani nama da za ka gani to yana da kashi an gane ko ma min lahmatin ko luhmatin illa wa fiha azmun fa ana uallimukum ma'ana ni zan sanar da ku zan karantar da ku au uhaddithukum bima haddithu bihi zan zantar da ku abinda aka zantar da ni lakin aqulu sai dai ai na gaya muku cewa wa kana murji'iyan wannan mutum da na ji hadithin daga wajensa ba murji'e ne fa ya kunu la'azumu hadha fi wasatil laham kaga wannan kashin naku ku a tsakiyar nama yake wala shakka annahu idza da'atil haja ma'anar wannan magana shine idan bukata ta kama ila tahdith an shakhsin sahibi bid'atin wajen ruwaitar hadisi daga wajen wani mutum kuma dan bid'a ne la shakka annahu wato yuhaddathu anhu lakin labudda min tabyini ma lam takun bid'atuhu mukaffira in ka roci hadisin daga wajensa to dole sai ka yi bayani ka ce daga wajen wane ka ji hadisin nan amma ɗan bid'a ne matukar bid'ar tasa ba mu kafira ba ce domin akwai bid'a wadda take kafirta mutum ta fitar da shi daga musulunci to matukar bid'ar da yake ba bid'a ba ce mu kafira in ji Sheikh Muhammad Ibn Saleh Uthaymin yake cewa to kana iya ruwaitar hadisi daga gare shi kuma ka yi bayanin cewa ɗan bid'a ne ga irin bid'arsa fa innahu in kwa bid'a ce mukaffira to la yuqbalu minhu hadithun ba a karbar hadisi daga wanja daga wajen wanda yake bid'a sa mukaffira ce mafhum kenan ka ruwaici magana daga wajen dan bid'a ana iya ruwaita in ya faɗi magana mai kyau shi yasa ma'ana in ka samu malami cikin malaman ka dan bid'a ne to inda ya faɗi daidai sai ka karɓa ka yi aiki da ita dama gaskiyar ce wannan inda kuma ya sauka daga kan layi ya bi son zuciyarsa ya tafi wajen bid'a sai ka rabu da shi mafhum wa ma sattartuhu laka mala yace abinda na rubuta maka huna anan huwa min qawaid mu'taqadika wannan yana daga cikin ka'idojin aqida ka kai ahlus sunna aqidatu ahlus sunnati wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa wa minhu daga cikin irin abin da na faɗa maka ɗin nan ma fil aqidati salafiyya akwai abin da yazo cikin littafin al aqidatu salafiyya li shaykh al islam abi uthman isma'il bin abdurrahman as-sabuni wanda ya rasu shekara ta 499 qala rahimahullahu ta'ala as-sabuni rahimahullah yake cewa wa yubghiduna ahlal bid'ah magabata sun kasance suna kin yan bid'a alladhina ahadathu fi ad-din waɗanda suka farar da bid'a a cikin addini ma laysa minhu suka farar da abin da baya cikin addini to magabata suna kyamata su wala yuhibbunahum ba sa kaunar su wala yashabunahum ba sa zama tare da su wala yasma'una kalamahum ba sa sauraron maganganun su wala yujalisunahum ba sa zama tare da su wala yujadilunahum fid din ba sa yin mujadala da su a addini tattaunawa irin ja'in ja ta addini ba sa yi da su wala yunazirunahum ba sa yin koda debate ko muqabala da su ba sa munazara da su wa yarawna sauna adhanihim an sama'i abatilihim bal ma su suna ganin su dinga kare jin wato kunnuwan su daga sauraron karerayen su allati idza marrat bil adhan wanda irin wannan karerayen na yan bid'a idan suna kai kawo a kunnuwa wa qarat fil qulubi to za su iya zama a cikin zuciya su tasiri a zuciya darrat kuma sai su cutar da mutum wajarrat ilaiha min alwasawis kuma wannan za su jawo mutum yawan waswasi wal khataratil fasida da kuma hadarurruka wato gurbatattu ma jarrar irin abin da suka jawo ma'ana wajarrat ilaihi min alwasawis wal khataratil fasidati ma jarrat irin wayannan maganganun suna jawo irin abin da suke jawowa na waswasi da hadarurruka waɗanda suke suke gurbatattu wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawla a game da irin haka ne Allah madaukakin sarki ya saukar da fadin sa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina Allah ta'ala ce idan kaga waɗanda suka suke kutsawa cikin ayoyinmu suna yi wa ayoyin ubangiji karan tsaye fa a'rid anhum Allah ta'ala ya ce ka bujire musu ka kauce daga gare su hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun sake dawowa cikin wata tattaunawar ba waccan din ba to a ƙarƙashin wannan ayar su wasu daga cikin magabata ba sa zama da su ba sa san su ba sa kaza to wannan maganganu da muka karanta wanda asabuni ya kawo wato maganganu ne wanda Sheikh Uthaymeen in ka koma cikin sharhin ya dan yi musu ta'aliqat ya ce wayannan abubuwa ne wayanda eh in dai mutum dan bid'a ne kuma bid'ar ta samu kaffira ce to a ɗauki waɗannan matakan akai yana da kyau amma idan ba bid'a ba ce mukaffira sannan suna da ƙarfi a inda kake akwai yiwuwar barazana gare ka ko cutar da kai to karka mu'amalance su irin wannan mu'amalar amma in ya zama to ahlus sunna suna da ƙarfi su kuma suna da rauni to babu laifi a mu'amalance su dan su ji ba su da wani katabus ba su da wani karsashi a inda suke da ballantana su ainihin wato yada abin da suke tare da shi na ainihin wato bida mafhum shi sa shek uthaymeen yake cewa hadha sahihun al-insanu alladhi yakhsha ala nafsihi min sama'il bid'i duk mutumin da yake jin tsoron kansa daga sauraron bid'a an ya qafi qalbi shay'un min hadan kada wani abu ya tasirantu na bid'ar a zuciyarsa fal wajibu alaihi al bu'd to abin da yake wajibi a kansa shine ya nisanci wannan bid'ar wa adamis sama kuma kar ya saurari wannan dan bid'ar lokacin da yake yin wannan bid'ar domin daga sauraron ka ji me yake faɗa to daga nan kuma kila zaka dinga cewa "Ah, to kuma wannan ai gaskiya yake faɗa musamman tunda ba ka da zurfi a cikin ilimi da zaka iya gane gaskiyarsa ko ƙaryarsa an gane wa amma idza kana indahu min al-yaqin wal quwwati was sabat amma idan mutun ya zamto dalibin ilimi ya zamto yana da ilimi mai na yaqini yana da karfi da sabati mala yu'athiru alaihi sama'u ta yanda wannan sauraron ba zai masa tasiri ba to fa innahu in kana fi zalika maslaha in akwai wata maslaha ta sauraron wannan dan bid'ar sami'ahu sai ya saurare shi wastahbabna lahu an yasma'ahu muna ma son ya saurare shi din wa in lam yakun fi zalika maslaha in ko babu wata maslaha da za ta saka saurari dan bid'a qulna to muna gaya wa dalibin ilimi al-aula abin da yafi kyau Allah tasma'ahu kar ka saurare shi lima fi zalika min ida'atil waqti domin ko ba komai a cikin hakan akwai bata lokaci kana da abubuwa muhimmai a matsayinka da dalibin ilimi bai kamata ka bata lokacinka wajen sauraron hayaniya wallagawi da kuma lagawi yasasshiyar magana ba wa an Sulaiman bin Yasar أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن an karɓo daga Sulaiman bin Yasar ya ce an na rajulan yi lahu sabik akwai wani mutum da ake kiransa sabik marini ƙadimal madinata shine ya zo garin madina faja ala ya tsalo an mutashabihil ƙuran sai yake yawan yin tambayoyi game da mutashabihai abubuwa wato ayoyi mutashabihai na alƙur'ani ma'ana sai ke ta tambayoyi game da ayoyin da ma'anarsu bata fito karara ba a cikin alkur'ani da in kana son ma'anarsu sai ka koma ka nemi taimakon wasu ayoyin su yi maka fashin baki akan waɗannan ayoyin to sai ke ta tambaya akan irinsu fa arsala ilaihi umar radiyallahu an sai sayyidina umar ya aika a kirawo shi ya ji duk ayoyi masu rikirkita lissafi ayoyin da mutum zai rude ya kasa gane hakikanin ma'anarsu su yake ta kokarin tambaya a kansu sai da umar ya ce a kira shi wa qad wa'idda lahu arajinin nakhl kafin yazo sayyidina umar dama an samo masa zarbar dabino shine arajinun nakhl ya sa an samo mai zarbar dabino fa qala sai ya ce da shi man anta yace kai waye kai qala ana abdullahi sabiqun yace ni ne abdullahi sabiq fa akhadha urjunan min tilkal arajin sai sayyidina umar ya dauki wata zarbar dabino daga cikin wayannan zarbar dabinan da aka kawo masa fa darabahu ya zane shi ma duka hatta adma ra'suhu har sai da kansa ya fashe thumma tarakahu sannan ya kyale shi hatta bari a har sai da ya warke thumma ada ya kuma sa aka kirawo shi ya kuma yi ma duka thumma tarakahu sannan ya kyale shi hatta bari a har sai da ya warke fa'ada fada'a ilaihi yahuda sai ya sake turawa a kirawo shi dan ya kare ma wannan dukan faqala sai wannan mutum yace in kunta turidu qatli ni kawai in so kake ka kashe ni faqatulni qatlan jamilan kai mun kisa mai kyau gara ka kashe ni in huta fa adina lahu ila ardi yace to ka bar kasar nan ko ba garin ku sayyidina umar ya kore shi fa adina lahu ila ardi ya ba ya ba shi izinin cewa ya bar nan garin ya koma garin su wa kataba ila abi musa al-ash'ari sayyidina umar ya rubuta wasiqa zuwa ga abu musa al-ash'ari bil yaman a kasar yaman yace la yujalisuhu ahadu min al-muslimina ka kula da wannan mutumin dan yaman ne kar ka bari wani cikin musulmi ya zauna tare da shi kaji yanda su magabata suke wa dan bid'a kar ka yadda saboda in ana zama da shi to zai ta jefa wa mutane irin wannan shubha din da haka ya rubuta wasiƙa shi sayyidina umar zuwa ga abu musa al-ash'ari yace ga wani nan wannan mutumin kar ka yadda wani cikin musulmi ya ci gaba da zama tare da shi rawahu darimi imam darimi ya ruwaito wannan maganar wa qila kana muttahaman bi ra'yi al-khawarij kila kuma an ce wannan mutumin ba khawarije ana tuhumarsa da khawarijanci shi sa ya zo da abubuwan da zai tafi da hankalin mutane ya jawo su to shine sayyidina Umar yayi maganin sa a lokacin kuma ya kore shi daga garin Madina yace kuma inda ya tafi din kar a bari wani ya zauna da shi ballantana ya karantar da wannan aqida mara kyau ga wasu mafhum to insha Allah za mu tashi wan nawawi rahimahullah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin